أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله yan uwa barkanmu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka zauna domin gabatar da karatun littafin umdatul ahkam wannan shine zaman mu na 66 a cikin jerin karatun da muke gabatarwa a cikin wannan littafin kuma yau muna ranar lahadi 18 ga watan zulhijja shekara ta 1442 bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wasu zuriri da sha takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a littafin da ke hannuna za mu tashi ne kan hadisi na ɗari biyu da arba'in da hudu a littafin da ke hannun ɗalibai kuma ya kai hadisi na ɗari biyu da sittin na بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المهلكين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المهلكين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina abdullahi dan umar yaddar allah ta bada gare shi da shi da mahaifinsa ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da mutun Allah subhanahu wa gare shi ya ce Allahumma arhamil muhalliqin ya Allah ka ji kan masu yin aski kwalkwabu wato masu aski gashin su baki daya qalu wal muhalliqin sai sabai suka ce wal muqassirin sai sabai suka ce hadda masu yin sai sai ya rasulullah su ma ka sanya su cikin addu'arka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake maimaitawa ya ce Allahumma rahamil muhallikin Allah ka ji kan masu aski kansu gaba ɗaya wato masu yin ƙwarko bukin ƙaluwan muƙassiri ya rasulallah sabai suka sake maimaitawa dai ya rasulallah ka sanya hadda masu yin saisaye ƙaluwan muƙassiri a wannan karo na biyun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal muƙassirin hadda masu yin saisaye wato waɗanda za su yi za su yi wa kansu kwaskwas kenan a aski sama-sama haka ba du gaba ɗaya ba wannan maudu'in hadisi shine hadisi yana magana ne akan fifikon yin askin kwalkwabo fifikon sa wajen lada da kuma falala akan wanda yayi saisaye kuma hadisin haila yana ƙara tabbatar mana da cewa yin aski yana daga cikin ayyukan aikin haji da umra shi ma aiki ne mai zaman kansa kamar yadda irin su dawafi irin su sa'ayi irin su kwanan muzdalifa da irin su jifan jamra suke ayyuka ne na aikin hajji to haka nan shi ma aski din aiki ne na aikin hajji ya imamu sana'ani yake cewa irin wannan cewa wal muqassiri nan da suka ce shi ake cewa wato al adafu tarqini wato adafi ne na tarqini wanda shi mai maganar ba shi da kansa ya faɗa ba kamar tarqini aka yi masa wato shine kamar yace kamar faɗin Allah madaukakin sarki ne yace إني جائلك للناس إلى إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين فأما ما نمسك شيء أي wannan misalin bai yi ba ba a yi misali da ayar alkur'ani ba domin shi ubangiji subhanahu wataala ai ya girmi a yi masa talqini sai dai a yi misali da hadisin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yu'badu shawquhu wa la yuqtala khalahu yana magana akan alfarmar da harami ke da shi cewa ba za a yanki ba za a sare bishiyoyinsa ba ba za a yanki kaya a cikin harami ba ba kuma za a yanki ko da tsauri na harami ba to sai al-abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ce illal izkira ya rasulullah ya ma'aikin Allah sai dai tsaure shi a iya yanka saboda danga da sauran abubuwa dai da ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce illa al-izkira to sai ya misali da wannan malamai suka ce za a riƙa daga wannan hadisin hujja bisa mashru'iyyar yin aski da kuma saisaye a aikin hajji da kuma da umra abu na biyu da za a riƙa daga cikin hadisin shine fifikon da wato yin askin kwalkwabo yayi wa askin saisaye wajen lada da falala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a har sau biyu ga masu yin askin kwalkwabo ko kuma sau uku ma a wata riwayar sau uku ya musu addu'a sannan sai yayi addu'a kuma sau ɗaya rak ga masu yin saisaye kuma wannan addu'ar ba ba wata na nufin kowane aski bane a'a sai wanda aka yi shi a aikin haji ko umra kadai amma ba wai a yanzu a zaman gida kai wanda kai kwalkwabo ka ce ai kafi mai yin saisayi lada abun Allah ba ba haka bane wannan ana nufin iya a wajen aikin hajji ne da umra saboda aikin hajji da umra ibadu ne na musamman to shi ma kuma aski a ƙarshen aikin hajji ko a ƙarshen umra ibada ce mai zaman kanta abu na uku da zamu riƙa daga cikin hadisin shine wayan aski na kwalkwabo ko sai sai ibada ibadu ne masu zaman kansu a cikin aikin haji kuma raddi ne wannan ga malaman da ke ganin cewa wai itlaqin maganar gaba daya ba wai sai a aikin haji ba ko a kowanne yanayi ma a wannan raddi ne gare su a sai iya aikin haji kai ko umra shine aski yake zama wato aiki mai zaman kansa abu na hudu to idan muka fahimci cewa aski wato wani wata ibada ce mai zaman kanta a aikin hajji to shin wanda ya wanda ya bar shi da gangan menene hukuncinsa malamai suka ce idan da gangan ne ko da mantuwa to mutum sai ya yanka sai ya yanka wato hadaya a matsayin fidiya wato ya fanci ya fanci kan saboda wannan laifin da yi domin duk wanda ya bar wani wajibi daga cikin ayyukan aikin hajji ko kuma ya aikata wani abin da aka hana a yi shi to dole su yayi yanka kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa cewa duk wanda ya bar aski bai yi shi ba to su yayi fidiya wato su yayi yanka dabba abu na biyar malamai suka ce idan mai aikin haji ko mai umra ya manta bai yi aski kwalkubo ko sai sai ba har sai da ya dawo cikin garin makka ina aikin haji ne sai da ya dawo cikin garin makka sannan ya tuna to malamai suka ce in dai har bai fita daga cikin harami ba to yi sauri ya mayar da kayansa na harami sannan sai ya je a yi masa aski shikenan babu komai amma idan ya riga ya fita daga cikin harami to shikenan sai dai ya je ya yanka hadaya kuma a matsayin fidiya na wannan laifin da ya aikata domin shi ba a yin ƙaza'insa ba a yin ramukansa abu na shida da za mu riƙa daga cikin hadisin shine aski da ake nufi a nan wato shi ƙwalƙwabo shine aske gashi baki ɗayansa ya zamto kawai babu sauran gashi babu alamarsa sai iya fatar kan mutum shi kuma sai sai abin da ake nufi a nan ya haɗa tun daga wanda za a aske ɗan sama sama sama sama sama har zuwa wanda za a yi da makana ko da almakashi ko da wannan abin da suke yi dinnan wannan kilifa to wannan duka yana cikin ma'anar sai sai din kuma malamai suka ce wajibi ne in kwalkwaban ne in ma saisayen mutum zai yi to ya zamto ya game dukkanin kayi baki daya ba wai mutum ya yi irin yadda yan gayu suke yi yanzu ya aske wani gun a aski kaɗan wani gun kuma aske shi kwalkwal kamar da suke su bar tsakiyar kansu duk gashi sannan gefe gefe da gefe kuma an aske shi ba irin wannan ba wannan kan ba ya da lada ko kaɗan an aisha ta radiyallahu anha qalat حجزنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النهر فهاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها هائد قال أهابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النهر قال أخرجي وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقاء أطافت يوم النهر قيل نعم قال فانفري وانا حديث عن كرؤوس لغنا عائشة والمؤمنين رضي الله عنها قالت تشي hajjajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa afadna yawman nahari sai muka kwararo tun a ranar yanka wato mun yi dawaful ifada tun a ranar yanka ranar sallar kenan goma ga wata fa fa fahadar safiya bayan mun yi wannan sai safiya ta yi haila nana safiya ita ce safiyatu bintu huyayi ɗaya daga cikin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ainihin ta ita ce wace ainihin ta jikar annabi Haruna ne alaihi salam fa arada annabi sallallahu alaihi wasallam min ha ma yuridu ar-rajulu min ahlihi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufa daga gareta irin abin da namiji zai bukata daga iyalinsa fa qultu sai nace masa ya rasulullahi innaha ha'idun ya ma'aikin Allah ai ita mai al'ada ce tana cikin al'ada qala sai yace a habisatuna hiya shin tsare mu za ta yi kenan ta ta fara al'ada kuma in bata yi dawafin ifada da ifada ba fa sai mun jira ta kenan ta yi qalu sai aka ce suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah innaha qad afadat yawman nahar ai ta riga ta yi dawafin ifada tun a ranar yanka wato tun a ranar sallah kenan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ukhruju to ku fito mu tafi dama lokacin tafiya gida ne وفي لفظ عشان وانا لفظ كما النبي صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم cewa yayi aqra halqa wato ma'anar aqra halqa din nan kamar kalma ce ta zargi kenan ma'anar aqra ibnu daqiq al-iri ce tana da ma'anoni guda uku shine aqra halqa din nan ana rubuta ne da alifut ta'anis aliful maqsura sannan kuma ma'anar shine du'a'ul alaiha addu'a ce akan ta ai a ƙara halawa kamar a ce wa mutum Allah ya mai da shi ba karara larabawa a yanayin maganar su haka sukan jefa irin wayannan kalmomin ko a ce la shabba Allah batsanahu ko a ce la fada Allah faka da sauran irin waɗannan kalmomin haka sukan jefa su ne a cikin magana a tsafat yawan nahari annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yace shin ta yi dawafi ne tun a ranar sallah ila na'am sai aka ce masa eh kwarai ko ya rasulullahi qala sai yace fanfiri to ki fito mu tafi hadisin wato nana Aisha radiyallahu anha tana bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuno na Safiya kuma ya nemi wato kusanta garita ya nemi kusanta garita shikenan faqila lau sai aka ce masa ai tana cikin al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to shikenan tsare mu za ta yi sai aka ce masa ai ta riga ta yi dawaful ifada shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce da to ta fito a tafi gida abu na farko da zamu riga daga cikin hadisin shine mai haila da da matar da take cikin jinin biki to bai halatta gare su su je su yi dawafi a ɗakin Ka'aba ba kasancewar kamar yadda muka faɗa a wancan karatu da ya gabata ita ita shi dawafi kamar sallah yake mai haila da mai nifasi ba sa yi abu na biyu za mu daga cikin hadisi shine ita mai haila idan ta kasance ta riga ta yi dawaful ifada tun a ranar yanka ko a washe garin ranar yanka to shikenan ba a neman ta dole sai ta yi dawaful wada wato dawafin bankwana wannan ba wajibi bane akan ta za ta iya tafiya ba sai ta yi shi ba abu na uku kuma da zamu rika daga cikin hadisi shine idan mace ta zamto mai haila ko mai nifasi alhali kuma bata yi dawaful ifada ba to wajibi ne gare ta ta zauna har sai ta yi tsarki sannan ta je ta dawafi duk da cewa daga cikin malamai kamar Imam Abu Hanifa yana ganin cewa idan mace tana haila kuma gashi jirgin su zai tafi ko kuma jama'ar da ta zo tare da su aikin haji suna so za su tafi to maimakon ta tsare sai zama iya ita kadai ake jira kwana da kwanaki har sai jininta ya dauke to sai ta tsimayi sai ta shammaci jinin saboda mace tana masu haila sukan samu dan wani lokaci a kowane wuni wanda jinin zai zama kamar ya dan tsaya na yan wasu mintuna haka ko awanni yakan dan tsaya haka to sai ta tsammaci ta shammaci daidai irin wannan lokaci sai ta yi maza ta ta yi damara ta je ta yi dawafinta haka yi ce da ibnu taymiya ma ya faɗi irin wannan saboda la'akari da zamanin su su can a zamanin da suke mace ko da tare da mijinta ne idan ta taho iya su kenan kadai suka biyo hanya yan fashi za su iya tare su kuma su yi musu shi namijin a kashe shi matar kuma a kama ta a sai da ita a matsayin baiwa to wannan din suka ji tsoro shi yasa suka wato ba da wannan fatawar saboda gujewa mutane irin abin da ke iya faruwa an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وانا حديث عن كرؤوش لقد أنبب من ذا الله صلى الله عليه وسلم واتو عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يجي أمر الناس أن أمر شمتاني واتو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمر شمتاني أن يكون آخر أهدهم بالبيت يزمتو قرشان بانقوانانسو دقاكين كعباني إلا أنه خفف عن المرأة الحائض sai dai an sauƙaƙawa mace mai haila wato ana nufin dawakul ifada kenan idan jirgin ku an ce ku fito misali kamar yanzu nan a ce jirgin ku na karfe 6 safe ne to za ku fita tun kamar yanzu yanzu muna karfe 7 ko to za a ce muku kamar karfe 10 na dare motoci za su ɗebe ku su kai ku airport to kaga a yanzu daga yanzu kafin karfe 10 za ka yi kokari kai alola ka tafi harami ka je kai dawaful wada wato dawafin ban kwana kai addu'o'inka da sauransu bayan kai dawafin kai addu'o'inka a dawafin dama sai ka zo kai sallar ka raka'a biyu a maqamu ibrahim kai addu'a kai addu'a kai ban kwana da ɗakin ka'aba sannan kuma sai ka sai ka koma sai ka je hotel din da kuka sauka shikenan sai ka jira mota idan mota ta zo sai ku hau sai jidda wato airport kenan daga nan kuma sai lokacin tafiya yi sai ku to haka ake yi da sai malamai suka ce to idan mutum kuma ya zamto ya yi ɗawafar wada'i to amma kuma bai samu ya tafi ba har ya sake kwana bai samu ya tafi ba har ya sake kwana to me hukuncinsa malamai suka ce a ƙauli mafi rinjaye dole sai ya je ya sake yin ɗawafar wada an gane suka ce amma idan mutum ya ɗawafar wada'i sai kuma wani uzuri ya kama shi a dai cikin garin makkan ya zamto wato ya je wasu unguwanni ko da unguwanni ne masu nisa ko da unguwannin sun fita daga cikin harami to babu komai wannan ba sai ya sake yin dawaful wada'i din ba in dai a cikin wannan wunin ne kawai sai ya dawo ya dubi kayan su shikenan sai tafiya an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma qala استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له وانا حديث عن كربوش لك سيدنا عبد الله بن عمر يدر على رتب الغريس ويتي استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب بابا من زن الله صلى الله عليه وسلم يعني بإذن من زن الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت أن يبيت بمكة cewa ya je kwana a garin makka layaliyan minan a dararen mina dararen kwanan mina min ajli siqayatihi saboda dalilin shayarwarsa fa azina lahu sai masa izini al abbas dan abdul muttalibi baffan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga abin da su banu hashim suka gada ti iyaye da kakanni shayar da alhazi ruwan zamzam ina jin mun karanta anan ina a darussan mu ne na tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na littafin Rahiqul Maktum mun karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kakansa Abdul Muttalib akwai lokacin da rijiyar Zamzam ta zamto ta bata an san dai akwai rijiyar Zamzam a cikin harami amma an rasa ina ne take ba wanda ya san inda take wata rana sai ya kwanta bacci sai mafarki aka nuna mishi ga inda take kuma a cikin mafarkin aka umarce shi ya je ya tona wajen shine ya je ya tona ya kuma samu rijiyar ya buɗe ta irin ƙarafuna da ya samu a ciki na kayan makamai da zinari da sauransu da su ne aka narka aka yi ƙyauren ɗakin ka'aba kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan aiki to kasancewar shi gano rijiyar bayan da an manta da inda take da sai ya zamto da shi da zuri'arsa su ne masu shayar da ruwan zamzam a cikin harami to shi al-Abbas a wannan lokacin shi ne ya rage a cikin 'ya'yan abdulmuttalibi duk yawanci sun rasu manya-manyan su irin su haris irin su azubair wayannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai riske su ba waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riska a zamaninsa abu lahab ne sai abu dalib sai kuma al-abbas sai hamza su hudun nan su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske su a zamaninsa sayyidina hamza da sayyidina al-abbas wayannan sun musulunta babu sabani cikin cikin wannan sun musulunta kowannen su ma ya ra- ya tara ya raka annabi sallallahu alaihi wasallam wuraren yaki sai abu dalib shi kuma ana sabani wasu malaman sun ci sun tafi akan cewa bai musulunta ba wasu kuma sun tafi akan cewa ya musulunta kamar muftin garin makka a sheikh zain dahalan ya rubuta littafi ma mai suna asnan madalib fi najati abi talib wanda a ciki ya kawo hujjoji na tarihi da hadisai masu wasu ruwayoyi daban waɗanda ba su cikin situ sahih a bisa cewa lalle abu dalib ya musulunta to sannan sai abu lahab shi kuma abu lahab wannan babu kokonto cewa dan wuta ne duk an sani wannan ya- ya ya riga ya- ya hadaka shi dama to yana su ne baffanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi zamani da shi abu lahab ya rasu tun bayan ya mutu kai tun bayan yakin badar da kaɗan in ga ana cewa ya rasu to mutumin kirki ne eh ya mutu tun bayan yakin badar da kaɗan an ce zu- zuciya ya sha- sha- shaƙa ya yi wato zu- zuciya ya yi ya haɗi zuciya ya mutu saboda haush- jin haushin nasarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a yakin badar shi kuma Abu Dalib ya rasu tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira Hamza kuma ya yi shahada bayan hijira da shekara uku a yakin Uhud sai sai Abbas shi kadai ya rage da haka wannan shayarwar a hannunsa take a lokacin sai ya nemi izini a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin an fita mina ana aikin hajji an fita mina mina can ne inda ake yin ji- jifan shiɗin ɗin nan to an fita can dama a can ake kwana tun rana takwas ga wata ake fita za a kwana tara ga- tara ga wata za a wuce wato wannan eh, arafa rana tara ga wata anan za a wuna a arafa Go- eh, za a je a kwana a muzdalifa sannan ranar goma ga wata a sake dawowa mina sai a yi jifan shiɗan ranar goma ga wata da sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata duk za a yi har sha uku ga wata ma in mutum yana so sai sai yi to saboda haka sai sai ya nemi izini a gun annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma garin makka ya rika kwana maimakon kwanan garin kwanan wajen mina din domin kwanan mina shi ma wajibi ne daga cikin wajibabbin ayyukan hajji wanda in mutum bai yi shi ba ma sai yayi yanka amma shi sai ya nemi izini saboda wannan uzurin shayar da alhazai din annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya masa izini to karkashin wannan malamai suka ce za mu rika daga cikin wannan hadisin cewa kwana a garin a- a- amina wajibi ne ga ga kowane alhaji da a ce ba wajibi ba ne da al'abbas ba sai ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafin ya- ya koma makka abu na biyu da za mu rika daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga babbansa abbas cewa ya je ya kwana a garin makka saboda maslahar alhazai tana cikin wannan kwanan nasa to haka nan sa- shin sauran mutane ma waɗanda suke da wasu irin buƙatu irin na shi al-abbas kamar direbobin motoci kamar mutanen da ke kula da girki da za a yi wa alhazai kamar likitoci da ku- da ke kula da asibitoci da kuma kula da marasa lafiya na alhazai shin su ma za su iya neman izini kenan su koma cikin gari su kwana malamai suka ce ƙwarai kuwa shine ra'ayi mafi rinjaye cewa za su iya neman izini su masu kwana a garin makka saboda ayyukansu yana da alaƙa da aikin hajji hakanan kamar masu aiki a ma'aikatun shige da fice na alhazai saboda shirya wa alhazai visa da shirya jirgin da zai kwashi alhazai zuwa gida da sauransu to wannan duka za su iya neman izini su ma su koma ma'aikatansu su je su kwana ba sai sun kwana a nan cikin mina ɗin ba wallahu a'lam wani lokacin wasu sukan ce sun nemi wajen kwana a nan a mina ɗin ba su samu ba kamar mutanen da suke 'yan ƙasa saboda duk guraren an riga an ba wa alhazai su sun rasa- sun nemi gu sun rasa to malamai suka ce wanda ya nemi gu ya rasa ya nemi waje ya ɗan raba ko da ba cikin minan ba ne inda dai la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai mutum ya ɗan nemi waje haka ya raba shikenan in Allah ya da wannan din ya isar mishi abu na biyar malamai suka ce wanda da gangan da ganganci ya ƙi kwana a gar- a- a Mina ɗin ko da dare ɗaya ne aka ce to ya razance shi dole sai ya yi yanka don maida gurbin wannan laifin da yi na ƙin kwana ɗin وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما وانا حديث شما أنكر أشهد سيدنا عبد الله بن عمر يدر الله تبارك وتعالى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin magariba da isha'i ya musu jam'u ta'khirin kenan bi jam'in a muzdalifa wannan jam'u din nan suna ne daga cikin sunayen muzdalifa li kulli wahidatin li kulli wahidatin minhuma iqamatu kowace sallah daga cikin biyun an yi mata iqama wa lam yusabbih bainahuma amma bai yi sallar nafila a tsakankanin su ba wala ala isri wahidatin minhuma wala ala gurbin wala a gurbin wata daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar nafila ba dama haka ake shi wannan daren da ake kwana a muzdalifa ba dare ne na tsayawa darare da ibadu da sauransu ba dare ne kawai na bacci saboda an wuni a arfa a tsaye ana ta addu'a ana ta addu'a to shikenan yana daga hikimar ubangiji saboda a a dan samu sararawa saboda shi addinin musulunci addini ne mai sauki wa ma ja'ala Allahu alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku matsatsi ba a cikin addini sai shi ya ta ga shar'anta cewa mutum ya iya ya iya in an je nan muzdalifa to kawai bacci za a yi dama a arfa kuna zuwa za ku hada azhar da la'asar ku yi su a lokacin azhar tun sha biyu da rabi haka ko da minti arba'in za ku yi azhar da la'asar daga nan kawai za ku tsaya ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a har zuwa faduwar rana idan rana ta fadi daga nan kuma za ku kama hanya ku tafi muzdalifa an kun je muzdalifa shi kuma ba za ku isa ba wani lokacin sai kamar irin tara ko tara da rabi ma to sannan za ku haɗa magarba da isha'i ku yi su kuma za ku yi isha'in ne kasur kamar yadda shi ma a arfa duka raka'a biyu za ku yi su to malamai suka ce shin wannan kasurun da ake yi a arfa da muzdalifa da kuma jam'i jam'in da ake yi menene hikimarsa na arfa malamai suka ce hikimar shine saboda alhaji ya samu damar ci ya ta addu'a ya ta addu'a tun bayan azhar har faduwar rana kawai addu'a ya ta addu'a eh shi kuma na muzdalifa malamai suka ce shi kuma hikima da ke ciki saboda alhaji ya samu hutu hutu ya samu hutun rai da hutun zuciya sai malamai suka ce to wannan jam'in da ake yi to shi ma hada sun da ake yi sallolin nan biyu biyu kuma a yi su kasaru to shin saboda yanayin tafiya ne ta sa ko kuma a'a shi ma ibada ce mai mai zaman kanta cewa haka Allah ya shir'anta to wasu malaman da yawa suka ce kawai saboda yanayin tafiya ne amma shi imam abu hanifa a nan ra'ayinsa ma kuma ya fi dacewa da abin da ya fi didi cewa nuski ne wato kawai ibada ce ta musamman haka Allah ya shir'anta don da a ce saboda tafiya ne da sai a ce mutanen makka su ba su sun yi haka ba sai su rika cika sallah to amma ko a garin makka kake in ka zo arfa nan ma raka'a biyu za ka yi in ka zo muzalifa na maraka a biyu za ka yi in ka zo isha'i kamar yadda alhazai matafiya duk za su babun almuhrimu ya akulu min saidil halal wannan babun zai karantar mana zai karantar da mu cewa mai harama zai iya ci daga farauta ta mutumin da bai yi harama da aikin hajji ba idan wanda ke cikin illu wato wanda shi bai yi harama ba da aikin hajji idan ya yi farauta in ba dan kai ya yi farauta ba kai ka sa shi ba ba kai ka nuna mishi abin da zai kashe din ba kawai ganin shi kai da abu to in ya soya ko ya gasa ya baka ka ci sai ka ci ubangiji subhanahu wataala dama ya faɗa a cikin alqur'ani uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu an hallata muku cin farauta ta kogi ko kuma ta teku kamar kifi da sauran nau'o'in kayan cikin ruwa wannan halal ne kwa iya ci wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma amma an haramta muku cin farauta wacce aka yi ta akan tudu dabbobin kan tudu masu kafa hudu wannan kam haramun ne ku ci ko da tsuntsu ne mai kafa biyu in aka harbo shi haramun ne ku ci mutukar kuna cikin harama na aikin hajji ko umra an abi qatarat al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan fa kharaju ma'ahu fa sarafa ta'ifatan minhum fihim abu qatada وقال خذوا ساحل البحر حتى حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أهرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يهرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا همر وحش فحمل أبو قتادة على الهمر فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنا أكل لحم سيد ونحن مهرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية قال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته الأبد فأكل منها وانا حديث عن كربش لك أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أبو قتادة الأنصاري yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan kabilar khazraj kuma mutumin madina ne babban mujahidi ne duk yakokin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji to shi ma ya raka shi in banda yakin badar kadai yakin badar din ma akwai sabani tsakanin malamai wasu sun ce ya halarci ya halarci yakin badar wasu sun ce bai halarci yakin badar ba sahabi ne babba da cikin jaruman gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an taɓa cire mishi ido a wajen wani yaƙi a yaƙin za tu ƙirjin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar mishi da idan nan take kamar yadda kuma akwai wani shi ma da ake kiran shi qataratu bin nu'man shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa mayar mishi da idanunsa shi kuma wannan abu qatada sara aka yi mishi dab da idanun sai idanun ya yi wani iri haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar mishi kuma ya shafi wajen saran shi ma sai ya zama ya warki anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito dan yin aikin haji fa kharaju ma'ahu sai sahabbai suka fito tare da shi fasarafa ta'ifatan minhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyar da wani sashi daga cikin sahabbansa fihim abu qatada a cikin su akwai wannan sahabin abu qatada wa qala khuzu sahil al-bahr yace ku riki gefan teku wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari ne cewa akwai wasu kafirai da suke da suka je suka tsare gefen teku can wajejen jidda kenan suna jira idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa dab da garin makka su kai mar hari to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu jarumai yace su su yi wajejen in sun gansu su yaƙe su to shine yace musu ku zo sahilal bari ku riki gefe gefen tekun nan hatta naltaqiya har sai mun haɗu da ku fa aka zo sahil albar sai suka bi wannan gefen teku din falamman sarafu yayin da suka juya ahramu kulluhum sai gaba ɗayan suka yi harama na aikin hajji illa aba qatadata sai shi abu qatada bai yi haramar ba falam yuhrim bai yi harama ba fa bainama hum yasiruna suna tsakankanin cikin tafiya izra'uhum rawahshin sai suka ga jakin dawa jakin dawa yana daga cikin dabbobin da ke tafiya garke garke sai ga sama da guda 100 suna tafi to sai zai ga jakunan dawa da yawa fa hamala abu qatada alal humuri sai shi abu qatada ya kai hari ga wayannan jakunan fa qara minha atana sai ya soke wata jaka daga ciki guda daya fa nazalna sai muka sassauka daga kan ababan hawan mu fa akalna min lahamiha sai muka ci daga daga naman wannan jakin jakin dawa fa na jakin gida haramun ne cin sa ga musulmi kar ku na ce jaki yawa jakin dawa halal ne za a iya ci shi ne wanda turawa suke ce masa zebra wannan abin mai zane-zane haka a jikin shi zebra to shi wannan cin shi halal ne amma jakin gida kan wannan haramun ne babu saɓani a tsakanin malamai sai muka ci daga naman wannan jakin sun makulna sannan sai muka ce ana akulu rahama saidin shin yanzu ma ci naman farauta wa nahar muhrimuna alhali mu muna cikin harama fahamalna ma baqiya min lahamiya sai muka dauki sauran abin da ya rage na naman wannan jakin fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alnahu an zalika sai muka hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka riske shi muka tambaye shi game da wannan din fa qara sai ya ce mana minkum ahadun amarahu shin akwai akwai wani daga cikin ku wanda shi ya umarce shi an ya hamila alaiha da ya kai hari ga wannan dabbar aw ashara ilaiha ko kuma ya nuna mar cewa ga ta can garjin yi sauri ka je ka ka sare ta qalu suka ce la a a ba mu muka nuna mana ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu fa kulu ma baqiya min lahamiha ku ci abin da ya rage na daga nama dan a wata ruwayar ma an ce sanda sanda ya hau kan doki shi ya dauki mashi zai zai kai zai kai wa dabbobin hari sai imangiye shi ta faɗi imangiye da yake dukan dokin da shi ta faɗi ƙasa sai ya ce wa sauran sahabbai abokansa ku miƙo min imangiye da suka ce a'a mu mun riga mun yi harama ba za mu miƙa maka ba sai da ya sauko daga kan dokin ya ɗauki imangiyar da kansa sannan ya sake hawa dokin to shine ma haka ɗan yi mishi nisa dabbobin to a hakan da ya samu da yake sahabbai jarumai ne ya samu ya kai ya kai hari da da mashi shine ya samu guda ɗaya daga cikin wayannan jakunan ya soke ta ta faɗi shine ya je ya yanka kuma aka ci wa fi riwayatin a wata riwayar kuma ƙara cewa yayi har ma akun minhu shay'un shin akwai sauran wani naman da ke tare da ku fa qultu na'am sai nace masa kware ku akwai fa nawaltuhu fa nawaltuhu al-abuda sai na bashi kafadar dabbar fa akala minha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daga namanta wannan wato wannan aikin hajji ba shi kun san na ga muku annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajji kwaya ɗaya yayi a rayuwarsa wannan fitowar da yayi ne wanda aka kafirai suka tare shi a wani waje da ake kira Hudaybiya ba su bar shi ya shiga garin Makka yayi aikin hajjin ba anan a Hudaybiya suka tsare shi suka hana shi shiga gari har ma dai aka yi wani alƙawari tsakanin shi da su wanda wannan alƙawarin sai ya zama buɗi kuma ga ga addinin musulunci amma anan a Hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aski ya kuma mai da kayansa na gida ya juya zuwa madina ba a samu an shiga garin makkan ba wannan malamai suka ce abin ya faru ne lokacin wannan tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam wata aka tsaya a hudaybiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yayi nufin yin umra ne ya fita don yin umra tare da shi har da hadiyarsa wacce zai yanka to yayin da ya samu labari cewa akwai wasu daga cikin kafirai a gefen a teku suna jira za su kawo mishi hari shine annabi sallallahu alaihi wasallam tura su jama'a daga cikin sahabbansa dan su je su samu masa labarin mai ke faruwa ne kuma dan su kore wa'annan abokan gaban to su kuma da suka je abokan gaban da suka samu labari su kuma sai suka gudu to anan ne su kuma kawai da suka ga ba su samu abokin gaban ba sun yi nisa sai suka yi harama na yin wannan umrar to anan ne shi kuma abu qatada sai ga wannan jakunan dawan har ya samu ya kashe guda ɗaya malamai sun yi saɓani game da hukuncin cin naman farauta abin wanda yake da harami a jikinsa suka ce matuƙar dai magana dai ta ƙarshe saboda maganganun sun kai wajen guda biyar amma magana dai ta ƙarshe mafi ƙarfi ita ce idan har kai ka umarci mutum ya yanka ya farauci abu sai ya farauci abu to in ya baka ka ci to sai ka yi laifi ba za ka ci ba daga naman farauta kai da kanka ba za ka kashe ba ba za ka sa wani ya kashe maka ba kuma in wani ma ya kashe naman farauta domin ka ko da ba kai ka kashe ba ba kai kamar izini ba nan ma ba za ka ci ba in dai dan kai ya kashe nama to ba za ka ci ba in ko ka ci to sai ka sai ka yi yanka dan ka yi laifi yawa kamar yadda zamu gani a wannan hadisin wanda yake shine na ƙarshe a karatunmu na yau an sa'ab bin bin jasamata al-laysi radiyallahu anhu annahu ahada ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan wa huwa bil abwa'i aw bi waddan faraddahu alayhi falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu alayka illa anna muhr anna hurum wa fi lafzin li muslimin رجل همار وفي لفظ شق همار وفي لفظ عجز همار وانا حديث عن كرؤوش لقى السعو بن جسامة الليثي رضي الله عنه وانا دقى ايني دقى شن صحابة انا صلى الله عليه وسلم توجم مهي فيسا واتو مهي فيسا قنور سيدنا ابو سفيان shi mafarauci ne yakan zauna yakan zauna a jeji musamman don yin farauta annahu ahada ila annabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan cewa shi ya bada kyautar naman jakin dawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil abwa'i a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawo daga garin Madina zai je Makka dan yin aikin haji ko umra a daidai wannan wajen da ake kira abwa'u wajen kabarin mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan aw bi waddan ko kuma a waddan da abwa'u da waddan duka garuruwa ne dake tsakanin makka da madina faraddahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da naman bai karba ba falamma ra'a ma fi wajhihi yace yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wato damuwa a fuskata kala sai yace inna lam naruddahu alayka illa anna muhrum yace ai mu ban mai da shi gare ka ba sai dai dan muna cikin harama mun riga mun yi harama dan yin aikin haji shi yasa ba za mu karbi kyautar naman farauta ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya umarce shi ba kuma bai san zai yi ba amma shi yayi ne ya farauci naman ne dan ya burge annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya bashi a matsayin kyauta ta musamman wa fi lafzin li muslimin a cikin wani lafazi na imam muslim cewa yi rijla himar wato kafa kafar jakin dawan ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar cinya kenan wa fi lafzin shiqa himar a wani lafazin ruwayar hadisin kuma cewa akai tsagin jikin dabbar ne gaba ɗaya ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi lafzin ajuza himari a wannan lafazin kuma aka ce wato kwankwasan dabbar gadan bayanta inda naman ta yake daddankare shi ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba saboda hukuncin da muka faɗa a baya cewa shi wanda ya harama da aikin hajji ko umra ba zai ci naman farauta ba amma za ka iya cin irin su kifi irin su kwaɗo wannan har su ƙaguwa za ka iya ci saboda saboda saidul bahari ne duk da cewa kuma su sukan fito tudu amma dai malamai da yawa suna ganin cewa zaka iya ci insha Allah wannan ganin nan zamu dakata an Allah wannan shine kuma karshen babul hajji mun gama mun gama bangaren hajji in Allah ya kai mu bayan hutu dan zamu yi hutu hutun sati daya sai rana ita zamu dawo karatu insha Allah kuma mun dawo hutu zamu shiga cikin kitabul buyu'i ko ba wanda zai magana akan kasuwanci musamman ma da yake a cikin mu akwai 'yan kasuwa na ganin shikenan ko akwai mai tambaya kwaya ɗaya na na a wannan hadisin kenan kamar mai aikin hajji cewa idan idan idan yan fashi suka kama mutum nan sai su mai sai da matashi ware ku haka suke a wannan lokacin ai zamani ne na fin karfi na zamani ne na fin karfi kana da yancin ka da komai mutum sai mutum in ya kama ka a jeji shikenan kawai sai sai da kai a matsayin bawa ka san sunan garin ku ka san sunan yan uwanka amma tunda an sai da kai a matsayin bawa shikenan haka zaka zauna shekara da shekaru hada suka rika yi ai mutanen da mutanen da mutanen kirki ne da gasken gaske mutumin yanzu in ka sai da shi bawa ai ko a ce ne sai ya gudu sun san garin su sun san yadda za su je gida amma duk da haka saboda biyayya ba za su yi haka ba za su ba hankala hankala har su samu yancin haka suka rika yi wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين